بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukannin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a yau a asabar a safiyar hudu ga watan a biyar kenan ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta 2022 miladiya wannan shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan littafi na sharhu mukafiratin zunub wallafan a littafin malar shekul islam ibn taimiyya wanda malama shekhatu bintu muhammad al-qasim ta yi masa shari'i allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya a satin da ya wuce a cikin karatun da muke yi na atharu zunub wato mummunan tasiri da zunubi yake da shi a rayuwar mutum mun karanta abubuwa guda hudu mun ji na farko cewa duk mutumin da ya zama mai yawan sabon Allah Allah yana hana masa ilimi ba zai taɓa yin ilimi mai albarka ba na biyu Allah yana hana masa arziki mutum ya zama mai yawan sabon Allah to shi da arziki kuma sun yi hannun riga kenan ko da Allah ya tara masa kuɗi amma ba zai bari ya mora ba abu na uku mun ji cewa yawan zunubi yana raunanar da girman Allah da matsayin Allah a cikin zuciyar mutum sai zama ma bayi tsoron Allah bayi ganin girman Allah saboda ya riga ya ƙone labule na kunya da ke tsakanin shi da ubangijinsa sannan abu na hudu wanda muka tsaya akan shi a satin da ya wuce shine faqdani lazzatil ibada faqdani lazzatil ibada duk mutumin da yake sabon Allah to Allah yana hana masa jin dadin ibada ko da yana bautan Allah amma baya jin ta da dandano baya jin yana jin dadi da karsashi a jikinsa lokacin da yake bautan Allah ne saboda me saboda yana da sabon Allah Allah ya mana tsari abu na biyar da zamu tashi akai shine taslidul ibadi al asi taslitul ibadi alal asi na daga cikin wato illa na saban Allah shine Allah yakan hore bayansa akan shi wannan mai saban Allah ne bi ma'ana kowane mutum da ka gan shi yana da masoya yana da magauta ma'ana yana da makiya waɗanda sun tsane shi sun tsani ci gabansa kullum kulleleniyansu da kullakullansu yaya za su yi su kada shi ya za su yi su kifar da shi to lokacin da mutum ya zama yana yawan saban Allah ya zama mai saban Allah to Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗaura wa'annan maƙiyan nasa a kan shi wani lokacin ma ba ma maƙiya ba Allah zai hore masa bayinsa ne su yi ta bakanta masa rai ma'ana bayin Allah kawai su yi ta bakanta masa rai saboda me saboda ya wato ya dumulmula ya jefa kansa a cikin saban Allah Allah sai sa mutane su yi ta ɓata masa rai mafi girma mafi girman abinda Allah zai wa mutum nan ƙoba shine sai ga wanda bai kamata ya ɓata masa rai ba shine mai ɓata masa rai Allah sai ɗaura masa ‘ya'yansa sai su zama masa baƙin ciki matansa sai su zama masa baƙin ciki kaga idan aka ce yau ɗan da ka haifa a cikinka duk wani duk wani ci gaba na rayuwarsa gwagwarmayan ka ne tun daga faɗi tashi da kai aka nemo kuɗi aka yi kaza aka auro babarsa ka ciyar da ita har ta haife shi ka ciyar da shi kai kaza biya mai kuɗin makaranta hadda ne islamiyya ne firamare ne sakandiri ne har ya girma ya kaza a ce shi ma baka tsira ba yana kunsa maka bakin ciki da bacin rai wanda kuma yake nesa ba dangi iya ballantana na baba kaga shi ya fi cancanta da ya bata mari daka hukuba ce ta Allah sai ya daura mutum sai ya daura ƴaƴan mutum a kansa sai su sa masa bakin ciki saboda me saboda yawan zunubai malam yake cewa malama take cewa min uqubatil ma'asi annaha tajra'u 'ala al-'abdi ahlahu wa khadamahu wa auladahu wa jiranahu na daga cikin ukubobin saban Allah shine saban Allah yakan ba da dama akan bawa iyalansa da kuma wayanda suke hadimansa ne da 'ya'yansa da makwabtansa su bata masa rai su ta kunsa masa bakin ciki saban Allah yakan ba 'ya'yanka dama da iyalanka da makwabtanka da hadimanka waɗanda suke ci ƙarƙashinka Allah ya ba su dama kowa ya gano wani abu ne in aka maka baka so wani abu ne in aka maka ranka yake ɓaci to an dinga yi kenan kullum sai ka yi magana ba na ce a yi kaza ba ba na ce kar a yi kaza ba to shikenan za a gyara ba za a kuma ba gobe kuma sai an sake don ka ga haka sai ka tunani menene kai kuma Allah ya ce maka kar ka yi ka yi kar ka sake ka sake kar ka yi ka yi menene Allah ya ce maka kar ka yi ka yi me Allah ya ce maka ka yi ka ki malama take cewa hatta alhayawanil bahim hatta alhayawanil bahim har dabbobi na gida dabbobi na gida Allah sai ya ba mu mutum sai ya ba mu dabba sa'a akan mutum qala ba'du salaf ya da'i dabba Allah ya ba mu dabba sa'a akan mutum shine wanda daga cikin magabata yake cewa inni la'asillaha yace wani lokacin nakan yi ma Allah wani abu na sabo fa a'rifu zalika sai in gane cewa na saba ma Allah fi khuluqi imra'ati a ɗabi'un matata na san dai matata tana da biyayya yi na yi bari na bari ba ta saba mun ba ta samun bakin ciki amma wata rana sai in yi magana sai ta yi mun bore sai na yi magana sai ta yi min tsawa sai yi magana sai ta ɗaga murya a kaina sai yin zauna in yi tunani tsakanin jiya da na ce yi kaza ta yi biyayya bar kaza ta yi biyayya da kuma yau da na ce yi ta ƙi bari ta ƙi bari wani laifi ne na yi Allah a wannan tsakanin Allah ya hukunta ni da wannan mummunan ɗabi'ar daga wannan matattawa wadda ba ɗabi'anta ba ne wannan wa huluki dabbati ya ce nakan gane wannan ma a ɗabi'an dabba ta dabba mutum na da doki ko na da jaki ko na da kaza idan ya saba ma Allah to Allah sai ya sa ya gane a ɗabi'an dabbansa ma'ana shine watakila dabbar yana iya hawa dabbar ta yi tutso da shi ta kifo da shi ƙasa ko ba ma sai an kai ga wannan ba yana ƙoƙarin control ɗinta a bi can wajen ta yi ta taurin kai ta yi ta taurin kai yayi yayi yayi yayi yayi sai gane a cewa fa ashe jiya yayi ma Allah kaza jiya yayi ma Allah kaza sai Allah ya nuna masa ya hukunta shi a sanadiyar wannan ɗabi'ar matarsa ko ɗabi'ar dabba haka sai mutum ya hau mota tafiya ta yi nisa tafiya ta yi nisa sai motar ta tsaya ayi ayi a gano me matsalar a kasa ganowa ga mai a motar ga komai a motar amma motar ta tsaya ta ki tafiya ya tsara wani abu da zai yi sanadiyar tsayawa wannan motar Allah sai ya hana shi zuwa wannan abin amma da kaga mu yanzu ba ma zama ma mu yi tunani wai mene ma Allah ya sa motar nan ta tsaya mene ma Allah kan ya sa wannan mashin din ya bani matsala mutum yana tare da mata ya san cewa kullun tana yi masa biyayya kullun tana yi masa biyayya dan da aka ce ta yi buri ta ƙi masa biyayya baya tsayawa ya tunanin me yayi ma Allah ma har ya sa wannan matan yau ta ƙi masa biyayya wani ma kawai sai dai ya yayi ma kawai ya kai kadanta gidansu ina ganin iyayenta su ne wa maganin matsalolin bai san cewa matsalan daga gare shi bane matsalar daga gare shi ne ba Allah ya kiyaye wa ruwiya an ahadis salaf an rawaito daga wani daga cikin magabata anna rajulan shatamahu wa wabbakahu cewa aka gaya masa cewa wani mutum fa ya zage shi mana wato yana tafiya wani sai ya tare shi ya dinga zaginsa ya dinga tsine masa ya dinga kushe shi wa huwa lam yata'arrad lahu bi su'in bai bujar masa da wani mummuna abu ba ma'ana ba abin da ya masa kawai yana ganin shi kawai ya fara zaginsa ya dinga tsitsine masa falan mantaha lokacin da ya gama qala sai ya ce sai shi wannan malamin da shi wannan jahilin yace yake zaginsa sai ce Allahumma ghfiri dhanba alladhi sallabta hadha bihi alayya ya Allah zunubin da na maka ka ba ma wannan dama a kaina ya zo yana zagi na bai ga kwaljinin fuskata ba ya dinga zagi na ya dinga cin mutunci na Allah zunubin da na maka nan Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu Allah ka gafarta mu na san nayi ba daidai bane yasa ka turo wannan bawan naka ya zo ya zage ni Allah ka yafe mu Allah ka gafarta mu ya ce wa sadaka Allah Allah ya yi gaskiya da ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da kuka ya same ku na musiba Allah ya ce fa bima kasabat aydikum saboda abin da hannuwanku suka aikata ne ku ka jawo ma kanku duk abin da kaga ya same ka na ɓacin rai kaga ranka ya ɓaci baka ji daɗin kaza da ya faru ba wane ya maka kaza baka ji daɗi ba ɗanka ya maka kaza baka ji daɗi ba matarka ta maka kaza baka ji daɗi ba ko wani a waje ya maka kaza baka ji daɗi ba ko wani abu ya same ka a dukiyarka ko akan lafiyarka ko akan wani abinka to ka sani cewa fa bima kasabat aydikum wani abu ne ka aikata da hannunka ka saba ma Allah Allah ya sa wannan abun ya same ka Allah ya ce kun ci sa'a ma ku gode ma Allah ku ji daɗi duk da haka Allah wa ya'fu an kafir Allah yana kau da kai ya yafi tewa daga cikin laifukan ku ba komai ne in kai Allah yake kama ka ba to yau mu duba mu ga irin wannan rayuwa ta magabata da irin rayuwarmu wato su saboda tsabaragen bautar allansu hatta kai gama suna gane cewa wai abun hawa ya tsaya musu akan titi shi ma wai wata ukuba ce Allah yake so ya musu saboda sabon Allah da suka yi wata ukuba ce Allah yake so ya musu saboda sun saba mu Allah yau matarsa magana ta ki masa biyayya yana ganin wannan ma wata ukuba ce Allah yake so ya masa saboda yayi wani zunubi yayi wani zunubi ya saba mu Allah to abin da yake da kyau mu gane shi ne idan har Allah ya taimake ka Allah ya agaje ka ya zama cewa idan ka saba ma Allah kai ma Allah ba daidai ba wani abu ya same ka kana iya gane cewa saban Allah da kai ne to ka gode ma Allah saboda wannan ita ce babbar kofar da za ta baka daman ka tuba saboda har ka iya gane cewa ka saba ma Allah ne yasa Allah ya maka kaza to matsalar mu ita ce a koyaushe ba ma alakanta rayuwar mu da ubangijinmu in ta yi kyau ba mu alakanta ta da Allah in ta yi muni ma ba mu alakanta ta cewa akwai abin da muka yi ma Ubangiji yake so ya hukunta mu kowa in wani abu ya same shi kawai abin da ake gaya masa shine dama kana da makiya dama kana da kaza dama ka eh kana da makiya amma tasirin su bayi da amfani sai da izinin Allah sai da izinin Allah saboda haka lokacin da kai ta saba ma Allah kai ta saba ma Allah to Allah madaukakin sarki sai sa wa'annan bayin nasa sai su azabtar da kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ya garu allah yana kishi wa ghairatullahi an ya'ti almu'minu ma harrama allahu alaihi annabi ya ce kishin da allah yake kuma allah yana jin kishi yana jin zafi a ce ga bawansa nan wanda yake kiran kanshi mumini cewa ya yi imani da Allah ya yi imani da manzanni da littattafai da ranar ƙarshe ya cika rukunan imanin nan yana kiran kanshi musulmi amma a gaya masa a cikin alkur'ani Allah ya ce karkai kuma ya je yi Allah ya ce kai ya ƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana jin zafi yana kishi Allah yana kishi ai wannan misalin a fili yake dan da ka haifa a cikin ka dan da ka haife shi ba kai ka halice shi ba ba haihuwarsa kawai kai ba kai ka halice shi ba amma kana jin zafi kana jin wato bai kyauta maka ba kana jin baka cika uba ba in ka ce masa yi ba zai ba bari ba zai bari ba kana jin zafi baka jin daɗi kana jin har yanzu duk abin da ka tara akwai wata tawaya a cikin rayuwarka saboda mai wani fitinannen ɗa da kai kana ba kana ji a ranka ba kai saka ce masa yi yayi ba bari ba ya bari kana jin zafi ina ga kuma ubangijin da shi ya halice ka shi ya halice wannan ɗan Allah ya kiyaye qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki masa rahama yake cewa masul masulita ala al-abdi mu'dhin il mu'dhin illa bi dhanbin Allah bai taba ba ma wani macuci dama akan bawa ba sai sanadiyar wani zunubin da ya aikata sanadiyar wani zunubi da ya aikata to sai Allah ya bashi dama akan wani bawansa in ga dama ai da mutane da 'ya'yan da dabbobin da waye duka bayin Allah ne da motocin duka ai bayin Allah ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ya ce duk abun da ka gani ko meye ne ko meye yana tasbihi yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kai ne kake ganin ta mota ce kai ne kake ganin ta kaza amma tana tasbihi amma sai dai saboda tasbihin ba kai take mawa ba shi yasa ba za ka gane ba walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ya ce ku ne ba kwa ganewa amma shi Allah da suke mata tasbihi yana ganewa shi Allah da suke mata tasbihi yana ganewa da haka duk abin da kaga Allah ya ba ma wani abu dama akan mutum in dai mumini ne mumini to ka gane cewa kai wani abu ne misali yanzu annabi Yunus alaihi salam kun ga dai annabin Allah ne kuma yana cikin manzanni kamar yadda Allah ya ce wa inna Yunus laminal mursalin annabi yunus yana cin manzannin allah annabi yunus alaihi salam ya yi wa mutanensa wa'azi ya musu wa'azi ya kira su zuwa gabautan allah sai suka ki amsawa da suka ki amsawa sai ya fusata ya yi fushi to a ƙa'ida ita ce yanzu ni da kai da muke ba annabawa ba ba manzanni ba idan muna zaune a garin nan sai muka ga cewa ba mu da damar mu yi addini to tattara kayana zan yi dole ne in kwashe kayana in bar garin nan in koma garin da zan samu damar yin addini wannan wajibi ne wannan dole ne amma shi annabin Allah duk kafircin da ake a garin da Allah ya ajiye shi bai da damar yin hijira sai Allah ya ba shi izini bai da damar yin hijira sai Allah ya ce masa yi hijira tukunna amma annabi yunus alaihi salam da yi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi ba a ji ba kawai sai ya fusata shine allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alai ka ba su labarin ma'abocin kifi shine annabi yunus lokacin da ya tafi ya bar mutanensa a cikin fushi sun fusata shi allah ya ce yayi tunanin ba ba za mu masa komai ba saboda yayi hijira ba tare da izini ba allah ya ce fanada fi zulumat ƙarshe abin da ya faru sai gashi nan a cikin kifi a cikin duhu kan duhu annabi yunus alaihi salam ya tafi allah ya ce in abaka ilal fulkin mashhun fasaha mafakana min almudahadi ya je ya shiga cikin kwale-kwale wanda aka yi mata lodi ana cikin tafiya matukin jirgin don ya ce tofa jirgin nan fa ya samu matsala ba za a iya karasawa ba don haka dole a yadda a dinga rage fasinjoji ma'ana za a tsaya ko kuma ana tafiya za a wani zai fada cikin ruwan nan ko dai a samu mutum ɗaya ya fada ko kuma kowa ya halaka kawai to a ka'ida kuma ana duba maslaha ce amma sama da maslaha khassa a koyaushe in an zo ko wani abu za a cin al'umma ni ba zan dubi maslahan kaina ba sai in dubi maslahan al'umma baki ɗaya to da a ce dubbannin mutane ko ɗaruruwan mutane da ke cikin kwale-kwale kowa ya jira ka Allah an halaka to gwamma a jefa mutum ɗaya casa'in da tara su rayu sai ga cewa bai kamata a nuna a ce wane faɗa ba wane faɗa ba ba wanda zai yadda aka ce to za a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗa kansa ba jayayya zai faɗa annabi yunus alaihi salam ya shiga ƙuri'a ƙuri'a ta faɗa kansa aka ce to tunda annabin Allah ne a sake aka sake ta sake fadawa kansa aka ce a sake ya ce a'a yanzu ya gane cewa dalilin da ya sa ƙuri'an nan ta fada kansa shine Allah bai ce ya yi hijira ba yayi ya yi hijira ba da izinin ubangiji ba da aka yi ce in za a yi su dubu ƙuri'an nan za ta faɗa kansa ya ba su haƙuri ya faɗa cikin ruwa Allah ya ce yana faɗawa faltaƙa mahulhut sai wani ƙaton kifi sai ya haɗiye shi faltaƙa mahulhut wa huwa muli ya haɗiye shi yana abin zargi me yasa ka yi hijira ba a saka ba amma da ya gane cewa saɓan Allah nan da ya yi na ya yi hijira ba tare da an sa shi ya yi hijira ba wannan shine dalilin da ya sa Allah ya bari ƙuri'a ta faɗa kansa yau gashi a cikin kifi sai kuma yana tasbihi yana Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana ce ba abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai kai ya Allah na san nayi ba daidai ba na san na zalunci kaina da na hijira ba tare da izini ba Allah sai ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najaynahu minal gham muka muka tsiratar da shi daga wannan bakin cikin sai Allah ya ce to ku saurara ku ji wa kadhalika nunjil mu'mini duk wani mu'minin da ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki ya tuna cewa saban Allah da yayi ne yasa ya shiga wannan bakin cikin ya tuba Allah ya ce yadda muka tsiratar da annabi Yunus shi ma ka da mu tsiratar da shi daga wannan bakin cikin haka annabi Yunus ne Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin in ba din ya kasance cikin masu tasbihi ba da ba dun wannan tasbihin da yayi ba Allah ya ce lalabitha fi batnihi ila yawmi ba'sun da ya ci gaba da zama a cikin wannan kifin har tashin alkiyama yana cin wannan kifin kifin na raye shi ma na raye ba wanda zai mutu a cikin su sai gashi nan Allah ya taimaki saboda ya gane cewa yayi ma Allah ba daidai ba har Allah ya bari kifi ya haɗe shi ku duba darajar annabi ba manzo amma Allah ya bari kifi ya haɗe shi wannan manzo ne fa wanda wanda yake daga cikin bayin da suka fi kowa kusanci zuwa ga Allah su ne manzanni amma da yi ba daidai ba Allah ya hukunta shi ballantana kuma wani wanda ba manzo ba wanda ba annabi ba Allah ya mana tsari da aka yi a ibn al-qayyim yace falaysa lil abdi idha bughiya alayhi wa uziya wa tasallata alayhi khusumuhu abinda ba abinda ya dace bane da bawa babu abinda ya dace ga bawa lokacin da aka zalunce shi ko aka cutar da shi ko aka bada dama akan wani abokin husuman sai ya cutar da shi ya zalunce shi abinda yake wajibi a kansa babu abin da yake mai muhimmanci a kansa shay'un anfa'u lahu min at-tauba bai da wani abu mai muhimmanci a wajensa min at-taubatin nasu sama da tuba nagaltacciyar tuba ya dawo ya ta istighfari ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah lokacin da mutum ya ga cewa Allah ya ba da dama wani ya samu dama akan shi ya cutar da shi ya zalunce shi to ba abin da yake wajibi a kansa sama da istighfari ya koma zuwa ga Allah ko shugabanni ne aka daura mu aka daura mu al'umma azzaluman shugabanni suna ganin wannan shugabannin suna zaluntar mu suna cin haƙƙin mu suna kaza to mafi girman abin da mutane za su yi Allah ya tseratar da su shine mutane su koma su istighfari su koma zuwa ga Allah a tuba a koma zuwa ga Allah kowa ya san zunubin da yake yi a tuba koma zuwa ga Allah saboda kar kai tsammanin cewa kar kai tsammanin cewa kana zalunci kai kana sabon Allah kana abin da bai kamata ba wata kilma kana zaluntar na ƙasa da kai kuma kai tsammanin cewa za a daura maka shugaba irin Umar ibn Abdul Aziz ba zai yi ba ba zai yi ba saboda ka san a koyaushe mu in mun zo harkar shugabanci za a yi ta buga mana misali ne da shugabancin Umar ibn al-Khattabi shugabancin Uthman ibn Affan a yi ta buga mana misali da shugabancin sahabbai wai mu ma muna so shugabannin mu su zama irin Umar ibn al-Khattabi irin su Umar ibn Abdul Aziz mu kuma mun kasa zama irin su Abdurrahman bin Auf su Anas bin Malik su mun kasa zama a wancan lokacin da aka sama mabiya irin su ibn abdurrahman bin auf irin su anis bin malik su abu huraira su abu dharri sai aka samu shugabanni irin su umar ibn al-khattab da aka in irin su shugabanni irin waɗancan muke so to dole mu zama irin waɗancan mabiya amma ba mu zama ba ta yaya kamata kunu yi walla alaikum yadda kuke haka za a shugabantar haka za a zaɓa muku shugabanni saboda shugabanni a cikin mu ake cire su a cikin mu ake cire su shi yasa wani malami yake cewa wato idan ka kalli wasu daga cikin shugabanninmu ya ce za ka ga cewa ɗabi'unmu ne wato kamar kai ka ce ɗabi'unmu ne Allah ya canza su ya koma zuwa ga suran halittu ya koma Allah ya dunkule ɗabi'unmu da mazinaci da ɓarawo da macuci da kaza da kaza duka aka tattara wannan laifukan da muke yi aka haɗa su waje ɗaya aka mai da su mutum sai a ɗora shi akan mu ya zama shi da shugabanmu saboda kaga a in muna son gyara dole mu koma zuwa ga Allah dole mu koma zuwa ga Allah din ba zai a ce mu ba mu tausayin na ƙasa kowa in ya samu dama akan na ƙasa da shi ya zalunci na ƙasa da shi Allah ya ce maka yi ba za ka yi ba bari ba za ka bari ba kuma ka ce kana so ka samu shugaba adili a'a wa kazalika nuwalli ba'dhu zalimin ba'dha ma kanu yaksibun Allah ya ce haka muke daura mu ba da dama ma sashin azzalumai akan wasu babban azzalumi sai mu daura shi akan karami shi ma kuma wannan azalimi shi ma sai a ɗora masa babba a kan shi ma sai a ɗora mai babba a kan shi da haka sai ka take wani sai wani ya take ka Allah ya kiyaye sai ce sai ta ce wa ya ce wa alamatu sa'adatihi alamar cewa wannan bawan yana da rabo shine lokacin da ya gane yayi kuskure an ya kisa fikrahu shine ya sauya ya canza tunaninsa akan tunanin da yake a da ya canza tunaninsa wa nazarahu ya canza ganinsa da tunanin zuciyarsa ya canza ta ala nafsihi tunanin da yake makansa da kuma yadda yake kallon kansa ya canza tunani ya canza tunani wa zunubihi da kuma abin da kuma yanayin tunaninsa game da zunubansa wa uyubihi da kuma yanayin aibojinsa ma'ana lokacin da mutum ya ga damuwoyi sun yi masa yawa bayi an haɗa shi da bayin Allah shugaba ya zalunce shi na ƙasa da shi ya ɓata masa rai ƴaƴansa sun ɓata masa rai iyalansa sun ɓata masa rai dukiyarsa ta sa masa bakin ciki komai shi ya buga kawai bakin ciki ne to abin da yake mafi girma mafi amfani a gare shi shine tuba da istighfari da koma zuwa ga Allah sannan ya canza tunaninsa game da kansa da kansa ya canza tunaninsa game da zunubansa shine ya bari ya tuba ya canza tunaninsa game da aibobinsa fa yashtaghilu biha sai ya shagaltu da zunubansa da aibobinsa wa bi islahiha ya shagaltu da ganin yaya zai yi ya gyara zunubansa ya zai yi ya gyara aibobinsa wa bi taubati minha sannan ya shagaltu wajen tunanin ya zai ya tuba daga wannan zunuban da yake ya zai ya tuba daga abin da yake yi na saba ma Allah ya zai ya tuba fala ya buqa fiha faragun fala ya buƙa fihi faragun litadabburi ma nazala bihi kar ya bar wani wato wani waje wani fili a cikin zuciyarsa kar ya bar wani fili a cikin zuciyarsa wai ne ya dinga zama wai yana tunanin wai me yana tunani game da abin da ya faru da shi din nan a abin da ake wato abin da malam malam ibnu qayyim yake mana magana anan shine lokacin da kaga musiba ta same ka to bar tunanin musiba ma'ana shine kada ya zama a zuciyarka akwai space na tunanin musiban da ta sauka ba tunanin musiban a'a ko ma kai tunanin me ya jawo musiba ko ma kai tunanin menene ya jawo musiban me ya jawo wannan shine abin da ke kanka kar ka fa kar ka zauna kai ta tunanin yaron nan ya sa ni bakin ciki matan nan in ce da ita in yi mata kaza amma zan ce ta yi ba za ta yi ba ta bari ba za ta bari ba a kar ka yi wannan tunani zauna ka yi tunani me ya jawo me ya jawo take maka wannan borin ba ba maki a wajen aure tun daga wajen nema ba a bi dokokin Allah ba an saba ma Allah to tun daga wajen neman aure san da kake neman ta ana waje tun daga nan ta gane cewa kai mutumin banza ne hira ta banza watakil a matashi ne da ita budurwan ya ta taba jikinta sun yi lalatansu sun yi kaza sun yi kaza to ya kake tunanin bayan ka aure ta kuma ka yi kwarjin da za ta yi maka biyayya bayan ka gama kubar da wannan kwaldin naka tun a waje an zo ayyukan biki hidindimu na biki an tafka sabon Allah masu ɗimbin yawa a ciki a ce ana pre-wedding pictures kaga mutum ba ɗaura aure ba amma za a je wajen photographer ya dafa kafaɗanta ko ta dafa kafaɗan shi ko ya rike hannunta ko ta yi kaza a ɗauke su hoto har yanzu ana sauran minti biyar a ɗaura aure har yanzu sunan ku ajinabai ne ku ba ba ba muharramai bane ku har yanzu so da minti biyar a ɗaura auren ku kai an zauna a wajen ɗaura auren ba a yi siga ba ba a yi siga ba ina nema na baka na karɓa wannan shine sigan ai ko ina nema ma wani na baka ka kai masa na karɓa masa ba a yi wannan sigar ba ana zaune a wajen ba a yi wannan sigar ba a wajen Allah da kai da wani kafiri can da ke inugu wajen kallonta wajen kusantanta daidai kuke ba bambanci saboda har yanzu baka cikin muharramanta har yanzu baka cikin muharramanta to kaga tun anan an yi an yi saban Allah sannan za a zo a jera event event na biki kaga an jera wasu ai wasu hidindumu za a yi event kaza za a yi dai kaza sai an jera kwanaki bakwai takwas sati guda ko kwana goma ana saba ma Allah sai an zo cikin ƙarshe sai ga an sa walima minti talatin an gama shafi a wani yana saman Allah wai a zuwa karanta Qur'ani ne minti talatin Allah ya sa albarka da haka za a zo wajen fati ne ko wajen dina ne a ce ango ya zo yi rawa ita ma amaryar ta zo ta yi rawa wani wajen kaga uwar ango ta zo ta yi rawa uwar amarya ta zo ta yi rawa an cashe an yi rungume rungume an cakudu maza da mata an yi kaza an yi kaza wato wannan matar da ta fito gaban surukai da duniya ana haska ta tana rawa kai ma ya kamata hankalinka ya baka in lissafinka ya baka cewa za ka yi mata umarni ta bi ka hana ta ta hannu ya kamata a ji a duba kwakwalwanka wannan matar yanzu da bata ji kunyar rawa a gaban surkai ba a gaban yan uwa a gaban duniya kuma ka yi tsammanin wala ta ji kunyar zagin uwarka da ubanka ya kamata a je a duba kwakwalwanka wallahi baka da hankali ya kamata a je a duba kwakwalwanka a ga me yake damunka ya kamata a duba ka a ga me yake damunka daga ganin wannan dama kai dai kawai ka san sai dai a yi zaman soyayya in kana son tana son ka amma ba zaman biyayya ba ƙarya ne taimaka biyayya kai ma ka sani Allahn da ya yi ta bata ji kunyan cashewa a gaban shi ba mala'iku suna rubutawa Allah na kallanta duniya na kallanta in ma ba mu ganin mala'ikun ba mu kallon Allah ai muna ganin ana haskawa wani ma za ka ga shi ne ma zai ɗauki ya kotun rawan da matarsa take yi ya haska ma duniya an sa a facebook an sa a twitter an sa a instagram an sa a tiktok an sa a kaza an sa kaza shi ma wai yana ganin shi ma wai ya cinye ne yana haska matarsa a duniya yanzu wannan matar da ta yi rawa tun daga nan najeriya wani na can chadi wani na can china wani na can london ya kalli rawanta a social media wani zai ce ka a wannan Allah ya tsine mata albarka wani zai ce Allah wataran wannan bikin wani zai ce kaza wani ma zai gani ya ce eh masha Allah ya kai kazan nan ya masa kyau ya yi kaza ya yi kaza wani kan mun maka magare shi wannan wow din da ya rubuta ya ce kai cute ko menene ya rubuta wannan kan mun maka ne a gare shi kan mun maka yake da shi shi ma bai sani ba shi kenan sai harkan ya lalace harkan ya lalace sai a zo na ita tunani aji da ta yi ya je gidansu ya kai kara an yi kaza an yi kaza an yi kaza an kasa samun maslaha shi bai zauna lafiya ba ita bata zauna lafiya ba saboda sabon Allah da aka yi da aka sai karka zauna ka yi tunanin yaya zan ce mata ta yi kaza bata yi ba yi tunani tukunna tun farko me kuka yi ma Allah tun farko me kuka yi ma Allah aka ga bukukuwan aure akwai bikin da kai kai daga ganin sa ka san dama kai daga ganin sa ka san wannan bikin ba zai albarka ba daga gani kai ka san wannan bikin ka sani cewa ba zai albarka ba muna ganin hadisi fa yake cewa akwai wasu sautoci guda biyu da Allah ya tsine musu albarka sauti guda biyu da Allah ya tsine musu albarka yace duk mutumin da Allah ya masa ni'ima sautu mizmarin inda ni'ima duk mutumin da Allah ya masa ni'ima sai zaman lancin din ni'iman da yayi da kida akai da garaya aka buga ganga aka yi kida aka yi rawa to da wannan sautin da wannan rawan da wannan abun duka annabi ya ce Allah ya tsine musu albarka tun farko tun kafin a tare Allah ya tsine ma auren albarka to ya za ta yi maka biyayya ya za ka ce ta yi ta yi ya za ka ce ta bari ta bari wani za ka ga wasu za ka ga iyayen ne ma dattawa ne amma har da su za ka gani a wajen to ya kuke tsammanin ya kuke tsammanin kullum matsalolin aure ba za su yi ta zuwa muku ba ya kuke tsammani kullum abinda in yake ambatawa ba duk wanda zai gayyace ka waliman aure ko uwar amarya ko uban amarya ko uwar ango ko uban ango ko su ango da amaryan ku sani cewa ga wayannan mutane guda shidan da amarya da ango da baban amaryan da baban ango da maman amaryan da maman ango yana da kyau su san da cewa duk abin da aka yi a biki duk abin da aka yi a wannan bikin su Allah zai fara rikewa su ne responsible saboda duk wani taron da aka yi in an tara hol an kai mutum miliyan mafi girma sanadiyar wannan mutum shida aka zo duk inda ka gani ko dai yana da alaka da ango ko amarya ko uban ango ko uban amarya ko uwa ango ko uwa amarya dole haka ne da haka idan tashiwa aka yi aka yi rawa aka yi kaza aka yi kiɗa aka yi kaza in kowa ya samu zunubi miliyan miliyan wallahi sai Allah ya kirga miliyan miliyan so yawan waɗanda suka zo wajen wallahi sai an ba su in taruwa aka yi aka yi walima aka tunatar in kowa ya samu lada miliyan miliyan to Allah sai ya kirga lada miliyan miliyan so adadin waɗanda suka zo sai an ba mu waɗannan sai an ba mu waɗannan to kaga wani ya zo ya samu zunubi ɗari kai kuma an lissafa maka zunubi ɗari so mutum dubu kaga shi wannan idan ukubarsa da ya samu na zunubi ɗari misali idan ukubarsa ita ce sau ɗaya ya ce wa matansa yi ta ƙi shi ne ukubarsa na zunubi ɗari to kai da ka samu zunubi ɗari so dubu kai kuma ya za ku kare da taka matar Allah ya kiyaye Allah ya tsare to kaga karshe sai a zo a ta samun matsala sai a zo a haifo 'ya'ya ba albarka kuma a ce anna haza kul huwa min indi anfusikum kuka ja kanku ku kuka jawo makanku matan da ta fito ta yi rawa ta cashe a gaban mutane angon da ya fito yi rawa ya rungumi mata ya tashi a gaban mutane kai ya kake tsammanin za a samu ƴaƴan albarka su kwanta a wannan mahaifar wannan matan ya kake wannan tunanin wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida Allah ya kiyaye da haka mu gane wannan wato yana daga cikin abubuwan da suke fusata ubangiji na daga cikin abubuwan da suke fusata ubangiji musamman ayyuka na biki musamman abubuwa na biki in ka dubi alkur'ani gaba ɗaya zaka ga babu dokokin da Allah in ya lissafo wa'annan dokokin yake bin bayan su da jan kunne sama da dokokin aure sama da dokokin aure saboda aure ne in an kiyaye shi ne ake samun zuriya mai albarka duk yawanci in ka ji Allah ya magana bikin aure ga karshe na waman ya ta'adda hududallah waman ya ta'adda hududallah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa sai ka jina duk wanda ya ketare dokokin Allah nan fa ya zalunci kansa duka sauran dokokin duk na Allah ne amma a wajen aure sai ka jina wa man yata'adda hududallahi wa man yata'adda hududallah saboda mutum ya kiyaye tun daga wajen neman aure da yawa tun daga wajen neman aure ake saba layi tun daga wajen neman ake saba layi ballantana kuma har a zo wajen bukukuwa har a zo wajen kaza har a zo wajen kaza ya kamata mu hankalta ya kamata mu hankalta mu gane ya kamata mu hankalta za ka yi biki ko ɗanka zai yi biki in aka tilasta cewa dole sai an yi wannan a haƙura da auren dole sai ya aure ta ba sai a haƙura ba a fasa sai ce maka wai mata ne ai ka san sha'anin mata ai kaza za ka je kai ma Allah bayani cewa sha'anin mata ne Allah ya mana tsari da haka yace to idan mutum ya zauna yana tunanin me ya jawo masa wannan sanadiyar wannan musiban to yace to fa ma as'adahu min abdi to babu babu wanda zai kai shi samun rabo in dai mutum zai zauna ya tunani me ya jawo masa wannan musiban da ya shiga ciki kuma ya tuba ya istighfari wa ma abrakaha min nazilatin nazalat bihi babu abu mai albarka sama da wannan abu mai saukan da ya sauka masa shine wannan musiban da ta sauka masa har ya iya gane cewa ya saba ma Allah kuma ya tuba wa ma ahsanu atharaha wa ma ahsana atharaha alaihi me ya kai kyawun tasirin wannan musiban a kansa inda ta masa tasiri har ya gane kuma ya tuba wato abinda malaikin nuna mana anan shine daraja ce kuma baiwa ce ya zama har kana da matsayi a wajen Allah ta yadda in ka saba ma Allah Allah yakan iya nuna maka ka saba masa har ka tuba to wannan Allah ya maka baiwa saboda wani Allah ya fushi da shi zai ta saban Allah ma sai Allah ya bar shi ta dana duniya ya ji daɗin duniyar da kyau amma in ya isa gaban Allah kuma ya dana kuskurensa da kaga ai gon maka ta haduwa da bakin cikin duniya sama da a ce kaje ka gamu da bakin cikin lahira Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya kare mana gabobin mu da zukatan mu da ayyukan mu gaba ɗaya daga masa sabo Allah ya kare mu ya kare zuriyar mu ya mana albarka baki dai abin da muka gabatar na zunubai Allah ya yafe mana ya gafarta mana abin da muka yi na ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu da dukiyoyin mu da al'ummar mu baki daya auratayyan mu Allah ka sa musu albarka waɗanda suka riga suka shiga Allah ka samu su albarka ka ba su zuriya ta gari waɗanda suke waje cikin maza Allah ka ba su mata na gari cikin mata Allah ka ba su mazaje na gari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته